وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين بايعك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته godiya ta tabbata ga Allah maɗaukakin sarki mamallakin kowa da komai da ya sake haɗa mu a wannan masallaci na cibiyar na na Fatima Umar a wannan unguwa ta NDC cikin garin Kaduna a wannan rana ta 27 ga watan Sha'ban hijira 1400 da 47 wanda ya zo daidai da 15 ga watan biyu miladiya 2026 ma'ana yanzu abin da ya rage mana mu shiga watan Ramadan insha Allah ta'ala bai wuce kwana uku ba zai iya zama kwana biyu zai kuma iya zama kwana uku gwargwadon yadda aka ga watan Ramadan shi yasa a yau tattaunawarmu tana da taken a watan ramadan a gurin musulmi a gabanin mu fara ba laifi mu yi wa 'yan uwanmu jaje 'yan kasuwa na garin kano waɗanda allah ya jarraba da gobara a ajiya ko tun shekaran jiya har wayewa garin yau da kuma wadda aka yi gabanin wannan da 'yan kwanaki kaɗan wanda ko shakka babu dukiyoyi masu yawa sun halaka ba laifi mu musu jaje da fatan Allah maɗaukakin sarki ya kiyaye gaba kuma abin da suka rasa Allah maɗaukakin sarki ya sanya shi kafara gare su kuma wannan ibtila'i Allah ya kare gaba ya kuma sanya shi ya zama alkhairi gare su ma da dukkan al'umman musulmi kuma abinda zan tunatar da su shi musulmi lokacin da wata musiba ta same shi to akwai hanyar da zai kalle ta sai ya ganta a matsayin alkhairi a tare da shi kuma ya samu nutsuwa da kwanciyar hankali in ya kalle ta ta fuskar ɗaukaka daraja da manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama ya faɗa ya ce babu wani musulmi da za a same shi da wata musiba har ta da kwatankwacin ƙaya da zai taka face sai Allah ya ɗaukaka masa darajarsa da wannan ko ya kankare masa zunubi wannan ya haɗa musibar da za ta shafi mutum a karan kanshi ta rashin lafiya ko musibar da za ta shafi iyalin mutum ko musibar da za ta shafi dukiyar mutum duka wannan yana iya zama sababi da sila na ɗaukakar mutum duniya da lahira shi sa musulmi duk lokacin da abun ki ya same shi ya tana irin wannan hadisi to zai ga ta wani ɓangaren alkhairi ne tunda abun ba zai tafi haka Allah maɗaukakin sarki bai bashi alkhairi na duniya da na lahira ba fuska ta biyu kuma duk lokacin da Allah ya jarrabi bawa da musiba to ya tana cewa Allah yana da iko ya mai fiye da wannan duk irin musibar da Allah ya jarrabe shi da ita to Allah yana da ikon ya mai fiye da wannan waɗanda suka rasa dukiya Allah yana da iko ya jarrabe su da rasa dukiya da rayukansu ma gaba daya to da abin ya tsaya akan dukiya an ka kalle ta wannan sai gode wa Allah in kana kallon musiba da jarraba ta wannan babin to babu wata musiba da za ta zo wa bawa ta sanya shi ya karkace daga abin da Allah yake so domin zai tana cewa Allah yana da iko mai fiye da wannan amma wannan ɗin da Allah ya masa to ya gode wa Allah da ya tsayar da abin anan don haka ta wannan nahiyar sai ya gode wa Allah maɗaukakin sarki sannan abu na gaba shi musulmi kullum rayuwarsa ta kuma azumi kamar musulmi ba shi ne kawai bari ci da sha da sha'awa a wannan ne kaɗai azumi ba. Kayan azumi shi ne kurin in a bijir ya fito mutum ya rana ta faɗi sannan ya ce a wannan ne ka iya azumi arewa ne ga bari ya da sha'awa barin duk wani aikin banza da wani magana ta banza da barin giba wani make da barin annamimanci annamimanci shi ne ɗaukan magana wane ka kai wane don ka haɗa su faɗa da barin zancen da bai da amfani kila wa kala da barin ƙarya da barin zagi da kamewa da jin abin da ba halatta ka ji na wari da wasa da shiyar magana da kamewa daga ganin abin da ya halatta ka gani wannan duk yana cikin ma'ana azumi in aka azumi yana ƙara tsoron Allah wannan kuma shine hakikanin azumi wanda ya dauki azumi a cewa kurin zan barci da sha da sha'awa ta iya nan da azumi amma zai ci gaba jin kiɗe-kiɗen shi zai gaba da jin kiɗe-kiɗenta da waƙoƙinta da take ji duk da azumi ya zo a zai je inda ya ga dama zai inda ta ga dama zai yi kare shi zai yi kaza zai yi wannan bai fahimci ma'ana azumi ba shi azumi so ake dukkan gaban ka su yi azumi mai azumi na hakika shine wanda ya ji tsoron Allah dangane da idanuwan shi yana kallon haramun ya kallo abinda Allah ya haramta mai azumi shine wanda ya kare harshen abinda Allah ya hana ya kare harshen daga ƙarya da zagi da giba mai azumi shine wanda ya kame kunnen shi daga jin abinda Allah ya hana ya kame hannunsa daga sata da duka da cutar da musulmi waɗanda suke cikin jeji suna kama mutane azabtar da su suna dukan su kuma su ce suna azumi wannan suna yin wani nau'i ne na azumi amma ba su yi azumi yadda Allah yake so ba yana cikin azumi ka kame hannunka daga cutar da azumi kame kababuwa daga zuwa inda Allah ya hana sannan mutum ya tsarkake zuciyarsa daga hassada daga gaba daga kullata daga ji da isa daga riya duk mutum ya wanke zuciyarsa daga duk wani mummunan abu wannan shi ne hakikanin azumi sai jana umar Allah ya kara masa yarda kamar yadda ibnu abi shayba ya fitar yana cewa laysa siyamu min at-ta'ami wash-sharabi wahda azumi shine barin ci da sha kadai ba walakinahu min al-kadhib batil wal-laghwi wal-halifi ci azumi shine nisanta kamewa daga ƙarya da magana banza daga yasasshiyar magana da kuma daga rantsuwa rantsa-rantsi irin wanda 'yan kasuwa suke wallahi kaza ya wallahi ba ba in ka bani kaza na faɗi wallahi ba ban kan da yake daga irin wanda yana cikin azumi yake jina Umar yake faɗa Ali bin Abi Talib bin Allah ya kara masa kira Allah sallallahu alaihi wa sallam khalifa na hudu daga khalifofin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya ce bayan ya malaika na Aisha azumi shine barin ciki walakin al-kadhiba wal batila wal lagh azumin shi amewa daga ƙarfi da mummunan magana da mummunan zance. Jabir ibn Abdullahi al-Ansari shi ma ɗaya daga cikin sabon annabi sallallahu alaihi wasallam Yari falyasum sam'uka wa basaruka jinka da ganinka ya wa lisanuka an al-kadhibi wal ma'sam harshen kai ya azumi daga ƙarya daga zunubi wada azal khadim yabe Abdullahi shi cutar min maka hidima yaranka min maka aiki wal yakun alayka waqarun ya zama kana da nutsuwa sakina nutsuwa da da da bin abu a hankali yawma siyamika ranar da kake azumi wala taj'al yawma fitrika wa yawma siyamika sawa kada da kake to wannan a takeice kenan watan Ramadan a musulmi idan mun kalle shi wannan kofar yana nufin watan nisantar sabon Allah ta kowane janibi ta kowane bangare kuma fata ake mutum ya dore haka mutum ya tafi a haka kuma duka rayuwar shi gaba ɗaya. Watan Ramadan a gurin musulmi kamar yadda muka faɗa, wata ne na sallar dare, neman kusanci zuwa ga Allah ta hanyar roƙo'o da sujjada da tsayuwa. Maza Allah sallallahu Alaihi wasallama yana cewa man kama Ramadan da yanar wahti saba. Wanda ya yi tsayuwar watan Ramadan yana mai neman lada shine imanin dan neman lada. dan imani da Allah wa saban da neman lada a gurin Allah wabira lahu ma taqaddama min zambihi an gafarta mai abin da ya gabata abin da Imam Bukhari da Muslim suka rawaito ana yana daga cikin abin da mutum zai ribata watan Ramadan a gurin shi wata ne da zai tsaya yayi yayi salloli sallar tarawihi da ake yi ko sallar asham da abu ɗaya ne ko qiyamul layl da abu ɗaya ne to wata ne na tsayuwa mutum kuma da yayin Allah imanin da don gasgata Allah da kuma neman lada kamar da Ibn Hajar ya fassara ya ce imanan ai tasdiqan bi wa'illah yana mai gasgata alƙawarin da Allah yayi na wanda duk yayi imani Allah zai bashi kaza to yana mai gasgata wannan alƙawari na Allah na lada imanan ai tasdiqan bi wa'dillahi bis sawabi alaihi واحتسابا أي طلبا للأجر يا إذن من لدى لا لقصد آخر بعد وتمنى بعد بمبا من رياء أو نهوه نريا كما كمان تنهكا شيني معنى إيمانا واحتسابا kunga anan akwai jan hankali ga musulmi yayin da zai yi ibada ta Ramadan ya idan Allah kada idan wani abu daban ya zama niyyarsa dan Allah ne ana Aisha alkara mata riga tana cewa manzala sallallahu alaihi wa sallama ma kana yazidu fi ramadan wala fi ghairihi ala asha raka'a tace manzan Allah a watan ramadan ko a wani watan ramadan a sallar dare baya wuce raka'a 11 hakan na Aisha ta faɗa tace yusalli arba'an yana yin raka'a hudu fala tasal an husnihinna wa tulihinna kada ma ka so ka tambayi can waɗannan rawi hudu da tsawon su da Allah yake yin su da kyau da kuma tsawaitawa summa yusalli arba'an sannan ya sake yin hudu fala tasal an husnihinna wa tulihinna ka so ka tambayi tsawon su da da kyan su summa yusalli salasan sannan ya uku in ka hada raka'a 11 kenan wannan hadisi yana bukhari da muslim wannan hadisi ɗaya ne daga cikin hadisan da suke mana bayanin yadda ake sallar dare yadda muke yin raka'a biyu mi sallama raka'a biyu mi sallama wanda ya zo a hadisi wanda imamun nasa'i da wani suka rawaito manzo Allah ce salatul laili masna masna sallar dare biyu biyu biyu wanda ita ce tafi shahara kuma ita musulmi suka fi ma'ana yin bi ai sallama yin bi ai sallama amma in kana gidanka kana iya kamanta wannan akwai wasu ma kamannin da imam muslim ya kada sauran malaman hadisi wanda manzo Allah duk yana yin sallar dare a gidan shi irin wannan nau'i din amma a masallaci sai kai wannan wanda dukkan musulmi suka sani saboda me saboda ita ma ta tabbata manzo Allah yana yi biyu yi sallama ya biyu yi sallama kada mutum ya ce tunda ya karanta wannan to dole kuma zai je sai ya canza yadda ake a unguwarsu ko a garin su kuma ya zo ya kawo wani rudani ko wani rikici wannan ba a bukata bai din na yi sallama ta tabbata manzo Allah yana yi kuma ita musulmi suke yi kusan a ko'ina a duniya in ka je gidanka can ba sai dangane da tsawaitawa da takaita wannan kuma a mura'atin al'umma ana duba yanayi manzo Allah yakan shiga sallah da niyya ya tsawaita amma in yaji kukan yaro ya san uwar shi tana tare da shi tana mai sallah sai ta kai ta sallah kaga yana kenan ana duba yanayin al'umma in kai kade zaka yi kai doguwa ka karanta suratul baqara ka kuma wani abu in zaka iya ka kara ma da wutar zaka iya amma in zaka yi jama'a to ba laifi kai ka duba yanayin mutane musamman wannan yanayi da yake akwai abubuwa da yawa na shagaltarwa na rayuwa da yake rayuwa sai ka yi yadda zuwa sallah ɗin ta yadda ba za ka kori mutane ba in ka tsawaita kila ya zama tsawon ya yi yawa to kaga gobe sai ka waye gari ka gaba kowa ba kowa ya gudu a zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam mu'azz dan jabal Allah ya kara masa yarda yakan je ya zauna gurin manzon Allah ba da dai yi sallar isha baya baro wajen Allah ya sai isha haka mutanen unguwarsu kuma shine limami sai a zauna ita jiran shi can idan dai yayi sallar isha tare da manzo Allah kuma dole shi zai ja mutanen unguwar sallar isha sai zama shi yana nafila su suna farilla wata ya dawo kurin yana zuwa Allah sai ja suratul baqara wani matashi shi kuma ya je kiwon shi ya da ya gaji da ya ji an ɗauko suratul baqara sai koma gefe ita ya sallah ya fi shi aka gama sallah aka ya mu'az da jabal aka ce ga abin da wane yi sai gaggawa ya ce ai munafiki daga gari waye aka je aka ya manzo Allah sallallahu alaihi wasallama mu'az dan jabal yana yin sallar isha a wajen ka sannan ya taho inda muke muke mana limanci ma ga abin da ya faru sai manzo Allah ya kira wannan matashi me yasa kai haka yace ya rasulullahi yakan je ya dade a gurin ka kira shi anan an yazo kuma sai ya tsauta mana sai manzo Allah ya kalli Mu'az ya ce afattanun anta ya Mu'az kana so ka zama mai fitinan mutane ya kai Mu'az manzo Allah ya ce idan ku zamanci mutane ya sawwaka don haka nan tambihi ne gare mu ga yan uwa masu limanci a dinga duban yanayin al'umma da yanayi mai daɗi to sai a yi gwargwadon da ake kenan in ka ji wasu garuruwan musamman na sa a kasashen laraba kamar saudiya hukuma irin wannan lokacin ta kan yi fasitin limamai mu yadda nan kasar kungiyoyin addini ake fasitin na masu siri ya ta ke ya ce za in ka je za ga kauye za a tura ka sosai ke kuma ce za a tsaye ta ne ma duka wallahi ya ce ya ce wani mutumin wanda ke sandan shi ya ce zan shiga zan ja sallah ya nuna ya ce kare ya doka ta sannan ya ce wani ta amfana fuka kai to ya baɗa gaskiyar shi ne to kaga irin wannan wuraren dole dole mutum ya haffafa to ko anan din ma wanda ya tafi tafsiri irin ya shiga guraren da ba wayewa ba wannan to kada ka je ka tsananta mutane duk wanda ya cin fiqhu da'awa haka limami sai gwargwada yadda zai zama ba ba ba takurawa ba takurawa sai mutane da zuwa ibada nishadi su koma da nishadi kuma ilimi yana karuwa suna karuwa alhamdulillah mutum ya kalli shekaru ya talatin baya ko arba'in baya zai ga yadda ake sallar asham a da yanzu ba haka ake ba da da za ga yawancin limamai yawanci su ne masu ɗauka daga alamtara kaifa zuwa nasi haka ake alamtara kaifa raka suratul fil ko waɗanda ma ba su kai waɗannan ba to amma dai yawanci abin da ake amma ga yanzu za ga an an samu wayewa za ga an ɗauko daga bakara ko a yi shafi ana yi ana yi ana yi kuma mutane suna tsayawa suna yi kaga ya nuna al'umma da take ci in ya so in ma ana so a tsawaita din nan gaba kila za a kai lokaci da da za a yi to dan haka limamai yana da kyau su lura da da da wadan da wannan abubuwa din to almuhim watan ramadan wata ne na ibada na tsayuwar dare kuma yawanci irin wannan wata zaka ji yan shi'a da ‘yan bidi'a wasu suna cewa sallar tarawihi ko sallar kiyamar laili bidi'a ce. Duk da cewa wasu suna cewa bidi'a ce amma sun ce za a iya yi bidi'a ce mai kyau. Amma gaskiya magana sunna ce manzo Allah yana yi. Da hadisin na Aisha mun karanta. Nan hadisai suna nan manzo Allah hatta jide ta tsakiyar dare ya ja sahabbai. Yayi wajen kwana na daya yayi na biyu a wutar waya har kwana na uku yayi. Sabbi sallaci. akwai riwayar zai da yake lokacin da manzo Allah ya ja sallah sai da suka ya kusan alfijiri kusan ma ya kullo saboda yadda ya tsawaita da haka manzo Allah ya yi sallah tahajjudi ya bari ne saboda gudun kada a wajabta al'ummar sa manzo Allah kuma ya bar duniya kaga ba wani wanda za a yi wa wahayi a ce kaza ya zama wajibi da haka sai jina Umar yace ku da da manzo Allah ya tafi goman karshe shiga na shi yana daura kwarjallan shi wasu suka ce ma'ana na yana santa shimfada shi wasu suka ce yana nisanta iyalin shi sannan ya raya daren shi shine yi sallah idan goma ta shiga sannan ya da iyalan shi riwaya bukhari da muslim a riwaya wata riwaya ta muslim na Aisha ce manzon Allah yana ƙara kokari a goman ƙarshe na watan Ramadan irin kokarin da baya yi a sauran kwanakin duk wannan yana mana watan Ramadan wata ne na tsayuwa manzo Allah ya kwadaitar da mu a goman karshe ne mujarar lailatul qadri goman karshe a cikin mara na kwanakin goman karshe آه ماذا الله شيء تحروا ليلة القدر في الوتر من العشر الأواخر من رمضان ودرا ليلة القدر أدرا مارا أقوما كرشين وتر رمضان ذاك ونن قوما كرشين كتانينا إبادة نزوة وتر رمضان أقول مسلمي وتانينا كراتن القرآن تلاوة القرآن da bibiyar ma'anonin alkur'ani wannan abu ya samo asali daga annabi sallallahu alaihi wasallama a ya zo a cikin bukhari abdullahi dan abbas yace manzo Allah sallallahu alaihi wasallama kowanne dare a watan ramadan suna haduwa da mala'ika jibril su karatun alkur'ani jibril da karanta manzo Allah yana ji gudararsa kenan wannan ya nuna kenan wata ne da kamar yadda Allah ya ce sha'ar ramadan alladhi unzila fihi alqur'an to a yake kuma wata ne na alkur'ani shi yasa karka yadda watan ramadan ya fito ya fita baka yi kanka tsarin karanta alkur'ani ba komai ka karanta abin da za ka karanta ka yi karatun ka abin da ka iya daga alamtar ko daga tabara ko ka haddace duka ko rabi ko ka iya karanta ma baka haddace ko ina ba to ka dai tsarin da zaka dinga samun ko minti goma ana karanta alkur'ani in Allah ya ce mai ka dore haka a rayuwarka zaka ji daɗi kai za ka kanka lokaci sai ka san lokutan ka ko bayan sallar asuba ko ko a rana ko da daddare kai dai ka samu dan lokaci kakkare na abin da zaka ba ko minti biyar kuma ka karanta iya abin da ka iya wannan zai zai taimaka maka domin watan alkur'ani watan alkur'ani ne watan ramadan wannan yana ɗaya daga cikin abin da yasa iyaye suke yin tafsiri cikin watan ramadan kamar yanzu yadda muka ga abin ya bunƙasa ma kusan da wuya ka samu sallacin da ba yin tafsiri a cikin watan Ramadan saboda wata ne na Alƙur'ani magabatanmu na ƙwarai za ga suna karanta Alƙur'ani a cikin watan Ramadan Abu Awana yana cewa shahidtu qatadatta yadrusu yana cewa na samu qatada qatada ibnu di'ama sufi ne malamai tabi'ai almajirin sahabbai yace na same shi cikin watan Ramadan yana karanta alqur'ani Sallam ibn Abi Muti an atatim alqur'ana fi 70 hatta al'ada shi duk kwana bakwai sai ya sauke alqur'ani wa idza jaa ramadan khatama fi amma in ramadan to a kwana uku yake sauka duk kwana uku sai sauka ma'ana yana ragewa ya zama duk kwana uku zai sauka wannan da yawa daga cikin makaranta alkur'ani suna iya yi da yawa kuma daga cikin mutane ba sa iya yi to kowa ya gwargwadon abin da zai yi to wannan yana mana ya watan ramadan a gurin musulmi wata ne na jarwa da tara da sada zumunci da kyautata wa abokan da ke harwa da suke kasa abdullahi dan abba Allah ya kara masa yarda yace kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ajwa da nas yace manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya dukkan mutane kyauta shine ajwa da nas yafi kowa kyauta da haka duk wani mai kyauta zai koyi da manzo Allah sai ce wa kana ajwa da ma yakunu fi ramadan lokacin da fi kowane lokaci kyauta cikin watan ramadan hina yalqahu jibril lokacin da mala'ika jibril yake zuwa shine yace kowane dare yana zuwa ya karanta mai alqur'ani wa kana yalqahu fi kulli lailatin ramadan fa yudarisu alqur'an wannan lokacin ko manzo Allah fi kowane lokaci kyauta sai ce fala rasulullah sallallahu alaihi wasallama hina yalqahu jibril ajwa da bil khairi min al-musa ya ce manzan Allah lokacin da mala'ika Jibril yake zuwa ya same shi kowane dare cikin wata Ramadan, su karanta Alkur'ani yana zama mafi yin kyauta yadda iska sakakkiya. Zain ibn al-Munayyir ya ce, inda ake nubi alkhairin manzan Allah da kyautar shi yakan game kowa da kowa, shi ne ma'ana kamar iska sakakkiya, yakan ba wanda ma yake da wadata da kuma wanda ma bai shi wa man huwa bi fatil gina wal kifaya aksara fiye da mimma ya ummul ghaisun nashi'atu min an rihil mursala fiye da yadda iska mai kadawa take tashi tana kada fiye da yadda take hada kowa da kowa to haka manzon Allah yake idan Ramadan ya zo anan nake so in ja hankalinmu kowa ya duba ya ga me zai iya yi kowa akwai wanda zai yi yawa akwai wanda zai yi kaɗan akwai wanda zai kaɗan kaɗan ko fiya wata kullum za ka iya siya ka miƙa masallaci kusa da ku karkare na ko abinci sa sa na kwan ma akwai wanda irin yan zaman shagon nan zai da mai bashi sa mai kwano ka ce za ka dinga bashin an sha ruwa karkare na ka ce saboda watan ramadan zan dinga taimaka maka in an sha ruwa da abinci karkare na ko ko makoci manzo Allah yake cewa kada ɗayan ku ya raina aikin alkhairi kada ɗayan ku yana aikin alkhairi fitarwa yake cewa mata kada ɗayan ku ta rena aikin alkhairi ko da ta bai wa makociyar ta kofato ne na dabba riwayar Abu Zar manzo Allah ce ya Abu Zar in zaka yi romo kai ka zuba ruwan da yawa ka ba makotanka in za mu wannan to za mu ga abin da muke gani na alkhairi cikin Ramadan siyaninka ko ya ne kai wa kanka wata dabara kai ma ka samu wannan alkhairi manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yana cewa duk wanda ya ba ya azumi abin bude baki yana da kwatan kwatan lafiya kuma gurgurdan abin da ka ba shi kaga wanda ya ba mai azumi abinci cikakke ya ci ya sha ruwa ba zai da lada daidai da abincin da ba wanda yana lada daidai da abincin da ya ba to da haka kowa ya tunanin me zai yi alhamdulillah mu a kasan mu baka bukatar shan wahalar neman mabukaci yana nan a ba wahala mana to karkare na abin da zaka bayar in kai zaka ga alkhairi ka tsarkake niyyarka ka bada abin da zaka bayar ko danye ko ko ko bushashi a afwan ko danye ko dafaffe ko dabino ko ko sai ko wani abu gurgurda kuma ba sai kullum ba in ba zaka iya yi kullum ba iya kwanakin da zaka iya ko da yanzu misali kai ma'aikaci ne an yi albashi to yanzu bari in ware a dubu biyu dubu uku in je in sai shinkafa ran kwano kwano guda ka je ka ba wasu miskinai da niyyar dai su ma su ci samu lada Allah zai baka ladanka so kada mu rena abin da zamu yi na cirewa watan Ramadan Imam Shafi yana cewa uhibbu lirrajuli az-ziyadata bil judi fi shahri Ramadan Ibn Rajab yace Imam Shafi yana cewa ina so ga mutum da ya kari akan kyautar da yake cikin watan Ramadan اقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم dan koyi da manzon Allah wa hajatin nasi fihi ila masalihim saboda kuma bukatar da mutane suke zuwa ga abinda zai zama maslahar su wa li tashaguli kaseerin minhum bis sawmi was salati amma kasiri da da yawa daga mutane suke shirka ta hanyar sallah da azumi ga barin neman abincin su musamman wanda neman abincin shi yakan zama da wahala sai yayi faskare ko yayi gini ko yayi hakan rijiya ko yayi yawo a rana irin wannan azumi dole za su rage wannan abin to sai mutane su taimaka musu wannan fahimta ce ta shiga cikin yan uwa larabawa kisa muka je muke ganin alkhairin su da yawa saboda su ba wai sai mai wadata yake sadaka ba suna da tunanin kullum nema yi wani shiga to wannan yakan sa in ka je irin kamar maka da madina da yawan baki da suke zuwa sai ga ana raba ruwa da wuya ka fito ka je inda zaka je ba ga ana sadakar ruwa ba in kan hanya kake akwai masu tare hanya in ka fito daga Madina zaka Makka in dai dab da shan ruwa ne ba la'asar ba mota da za ta wuce sai an ba su abin da za su sha ruwa alal aqalli a ba su dabino a ba su laban nono a ba su dan yan gurasa yadda mutum an sha ruwa zai amfani da shi banda guraren da za ku je ma ku tarar su kuma gidan mai ne amma ya zo ya shimfiɗa da tabarma ya zuba kayan shan ruwa din saboda dai mutane to irin wannan tunanin da ya shi su kowa ya da zai iya akwai tunanin bayarwa ɗin kamar yadda addini ya kwaɗitar. Hamad ibn Abi Sulaiman a watan Ramadan kullum yana ba mutum ɗari biyar abincin buɗe baki. Kuma bayan idi kuma zai bi su ba su jirhami ɗari ɗari, kamar yadda Imam Zahabi ya ka a cikin siyar. Abdullahi ɗan Masud ya ce wani mutum ya zo wajen Annabi sallallahu alaihi wasallam, manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya shiga wajen Bilal. Sai tirar da daran abinci a wajen Bilal na dabino, daro na dabino. yace me wannan ya Bilal sai yace ai na tana da ni saboda baki kuma na tanada ne dan in bayar manzo Allah yake cewa to ya kai Bilal ka ciyar anfik ka ciyar wala taksha min zil arshi iqlala kada ka taba tunanin Allah madaukakin sarki ma abocin al'arshi zai baka ko zai karanta baka abin da ya baka ciyarwa a cikin Ramadan yana da fa'ida mai yawa kyauta a cikin Ramadan tana da fa'ida mai yawa na farko zamani ne mai girma daraja a da haka ana rinka ladan wanda ya ibada a ciki sannan akwai taimakon masu azumi da masu kiyamun laili da masu zikiri kan yin da'ad da suke wani yanzu ya ko kayan shi na kiwayawa zai tafi talla sai ka game da shi ka mika mai kwano ɗaya na shiga ba wani daga wannan abin da ka bashi ka hutar da shi rana ba zai yawo a rana ba zai koma gefe ya zauna lokaci ya tafi gida ya kai dama abin da zai ce ke nema to kaga ka taimaka masa wajen da'a shi ta azumi yana inuwa yana azumin shi ko yana yazo ya ji tafsiri hankalin shi a kwance saboda mai yau ya samu wanda ya taimaka masa sannan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yana cewa a cikin aljanna akwai wasu dakuna ta cikin su ana ganin wajen su ta wajen ana ganin cikin ma'ana kamar mu ce da gilas haka kuma gilashin nawa zai gano ciki na ciki zai ga waje sannan dakuna ne manya manya masu kyau sai wani mutumin kauye ce dakin suwaye ya rasulullah sai manzo Allah ce liman atabal kalam wanda yayi magana mai dadi wa at'ama at'am ya ciyar da abinci wa adama siyam ya lazimci yin azumin nafila wa salla bil laili wan nasu niyam kuma ya dinga sallar dare mutane na yin bacci sune Allah zai ba irin wannan dakuna din Imam Tirmidhi ya rawaito wannan hadisi a sanan daga cikin fa'idar ciyarwa a watan Ramadan hadawa ne tsakanin azumi da sadaka kana azumi kuma kana sadaka wannan abuwa guda biyu azumi da sadaka haɗa su yana kai matuƙa wajen sanya wa Allah ya kankarewa bawa zunubin shi kuma ya hana shiga wuta ya nisantar da shi sadaka da azumi idan an haɗa da kuma ƙiyamun laili to mutum ya ya gama samun abin da zai bai kariya daga shiga wuta isa manzo Allah ce ku ji tsoron wuta sai ce koda da ɓarin dabino wannan wannan ciyarwa tana ɗaya daga cikin manyan abubuwan da suke nisanta mutum daga wuta ba zai ma'ana Allah wani sarki taimake shi a rayuwa zai ta ayyukan alkhairi ba zai yi aikin ma da Allah zai jefa shi a cikin wuta ba sai ita sadaka kuma ta tayar da abin da ya samu matsala na azumi azumin mutum yana azumi kila kuma ya ɗan yi wasu mangan da bai dace ba yayi wani abin da bai dace da za a rai mai lada sadaka ita ta da wannan kuma ɗin domin shi na adam kamar da muka faɗa da'iman yana fadawa cikin kuskure to da haka yin sadaka din yana taimaka shi sa shari'a ta zo mana abin da ya shafi zakafin da kai a ƙarshen watan Ramadan wanda Allah ya ce dan tsarkake azumi daga lagawu da rafasu saboda idan mutum wannan sai ta da kuma abin da ya kumcewa mai azumi dangane da abin da ya same shi na sakaci ko wani ba a cikin wannan da haka a takaice dai shi watan Ramadan a gurin musulmi wata ne na ibada. Ibada kuma da ma'anarta mai faɗi. Kowa a cikin watan Ramadan yadda mutum ya kai akwai kofar da zai shiga cikin alkhairi. Da da mai wasa da wannan dama da mulkin kwan alkhairi. Da wasa da ita. Idan ta wuce baka da tabbaci za ta dawo. Kuma mutane sun yi burin fuskanta Allah bai kai su ba. kai kuma da Allah ya kai ka to ba karaman ni'ima ba ce duk lokacin da kai mutu sai ka kare shekara a bayan mutuwar shi inda za a lissafa ayyukan alkhairin da kai bayan mutuwar wancan to za ka ba ka makamin alkhairi ba ne shi sa manzo Allah ce madalla da wanda rayuwar shi ta tsawo kuma aikin shi yake a yanzu in ka ɗauki sallah da mutum ke so biyar a kullum wanda yake yin sallah a zahar la'asar magariba isha asuba to ka lissafa sau biyar din nan raka'a nawa kake yi kullum raka'a goma sha sha bakwai ko kai asuba biyu kai azhar hudu kai la'asar hudu kaga goma kenan ko ka zo kai magariba uku kai isha hudu kaga sha bakwai sai ka lissafa sha bakwai nan adadin bakin shara ya waɗanda rakoyin to kaga ashe Allah ya jinkirta ma shekara guda ba ta alkhairi bane amma a wani lokaci idan kai aiki da wannan wajen bin Allah azumi mun karanta cewa duk kyakkyawa dai tana tana matsayin goma ne da haka in kai azumin watan ramadan wata ɗaya za a ba na goma in kai azumin wata ɗaya na ramadan za a baka ladan azumin wata goma wannan shine mafi karancin fa abin da za a ba dan shi lada a gurin Allah farkon diri goma ake barwa man ja'a bil hasanati falahu ashru amsalha duk wanda zai aikin alkhairi inda Allah ya karba to tashin farko goma ake ninkawa to kuma daga nan Allah yana ninka zuwa abin da ya ga dama har zuwa 700 kamar yadda ya zo a hadisi to idan kai azumi yanzu na Ramadan ka yi cikakke na wata guda za a baka na wata goma kaga shekara ɗaya da ka ƙara bayan mutuwar wani ka, ka samu ladan azumin wata goma, ka samu sallah raka'a sha bakwai a kullum tsawon kwanakin shekara, ka gaba ƙaramin alkhairi ba ne, shi ya sa shi tsawon rayuwa yana zama alkhairi ga, ga mutumin da yake na kwarai, kamar yadda aka si, mai zunubi shi kuma tsawon rayuwar sharri ne a tare da shi, don yana yi yana kara laifi, Ubangiji Allah ya kare mu, don haka mu dage mu yi ƙoƙari mu yi duk wani abin da za mu iya daidai gwargwado, tsaye niyoyinmu tsakaninmu da Allah, ku nemi lada a wajen Allah, Allah baya gajiyawa kamar yadda manzo Allah ya faɗa, ba Allah ba zai daina ba da lada ba sai dai in bawa ne ya daina. Da aka iya abin da za mu iya daidai gwargwado mu nemi taimakon Allah, Allah ya agaza mana, ina ganin anan ya kamata in dakata, saboda lokaci ya kare abin da muka faɗa ne daidai Allah ya ba mu lada, wanda ya zama na kuskure Allah ya fi mana ya ba mu ikon gyarawa. To bismillah. وعليكم السلام ايه ايه niyya na gane niyya ka gane ko misali yanzu kaga yanzu ba mu shiga Ramadan ba sai mu ce sun shinkafa ya taraba mutane saboda Ramadan ba wani abu ne zai samu ladan wanda ya bara Ramadan eh zai samu ladan wanda ya bara ai ya ai dama taimakon ana buƙatar ya taimako ne akan watan Ramadan to wani yana buƙata a taimaka masa ma kafin Ramadan din ya shiga da haka zai samu ladan wanda ya bara a cikin Ramadan ba wai sharadi ba ne sai Ramadan din ya zo eh kuma shi aikin alkhairi a shari'a kullum gaggauta shi ma ake so mutum eh da haka idan mutum ya ba kafin Ramadan da kwana biyu uku ba laifi idan kuma ya bari sai Ramadan ya shiga ya bayar duk alkhairi ne amma wanda ba ya ba kafin Ramadan inda ya ba kyautar Ramadan ce Allah zai ba shi ladan Ramadan ba wani ba ce amma amin amma amin subhanakallahumma wa bihamdika eh eh eh tambaye shi tana da kyau eh ita ita zakka ba a jinkirta ta sharadin zakka ba shi ba a jinkirta ta da haka ko a wani wata ta kama zaka yi to a shi zaka yi ka gane ko bal ma abin da yazo ya nuna abin da ma dalilai suka nuna halaccin gaggauta ta misali yanzu zakka ta ka sai a shawwal har sai ba ramadan ko watan hajji amma sai ga cewa ga mutane a ramadan din ana ana cikin wani yanayi sai ka gaggauto ta kai lissafa abin da zaka bara a wancan watan ka bar yayi yayi ya halatta ba laifi ba laifi amma jinkirta ta baya halatta mutum in ya ita abin da ake so zakka da zarar mutum lokacin ta in ya fitar ya ba masu haƙƙi ko in ajiye ta da wasu ke yi mutum ya fitar da zakka ajiye ta ya dinga ɗauka da kaɗan kaɗan yana barawa duk baya halatta in dai ka fitar kullum ka ba wanda Allah ya ce a bashi amin amin